gefanta kusa da ita an fahimta me ta ce farkon kalmarta daga ganin wannan bawan Allah sai ta ce a'udhu birrahmani minka ina neman tsarin Allah mai rahama daga kai in kunta taqiya in dai kai mai tsoron Allah ne ka tafi ka bani ba na san ganin kana wannan zai nuna cewa lalle mai tarbiyya ce kuma tana so ta barwa bayan ta mutunci da tarbiyya an fahimta wannan fa ya ƴan uwa shine fa duk abin da zaki tattara ki saita rayuwarki da rayuwar bayanki duk abin da kika san zai zubda kimarki a matsayinki na ƴa mace kar ki kusance shi bayan ke din akwai rayuwar bayanki ai bayan kin bar duniya ana so ki barwa ƴaƴanki gadon alkhairi da mutunci shi yasa malamai suke faɗa waɗannan wanda suke tambatse wannan suke ta abubuwa a social media raye-raye waye-waye da shirme abin nan farko da yana nan fa aje ba ko kin mutu fa za a iya fito da shi a nuna yayanki ba a ce kun ga kakar ku tana dikarawa a lokacin tana budurwa akwai mutunci a wannan ki bar musu garin alkhairi kin ga uwar ku ba ta mutu ba amma ba ga lokacin tana budurwa ga yadda take yi ba duk abin da ake wani na social media wallahi yana nan an yi rikodin yana a tabbace kuma konan da shekara ɗari abin ya bayyana saboda ku san irin hoton da za ku bar wa 'ya'yanku ko bayan kun tafi kuma duniya an fahimci wannan da kyau ko saboda kana na maryam alaihi salam ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta tafiya ina kai karanka zuwa ga Allah ka fita ka bani guba na san ganin ka sai ce inna ma ana rasulu rabbiki ni jakadan Allah ubangijinki ne li ahabalaki gulaman zakiya domin na zo na miki albishir Allah zai baki ɗa ɗa tsarkakaki sai ta ce anna yakunu li gulamun walam yamsasa ni bashar walam aku bagiya ta ina zan samu ɗa ni ba wani ɗa namiji da taɓa zuwa kusa da ni ni ko ba karo bace ba mutumiyar banza bace ta yaya ko ba ni da aure ta yaya zan samu ɗa sai ce kala kazaliki kala rabbuki wa alayhi hayyun haka ubangijinki ce a faɗa miki wani abu ne mai sauki a kun Allah abu ne mai sauki walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna aw nugu daga nan abin da Allah ya kaddara ya kaddara nana Maryam ta samu ciki a take ta yi naƙuda a take ta yi a take ta ɗauko ɗa daga tafiya bayan gari ta dawo sai a ganta da ɗa har ma ta buɗe baki take cewa Allah ni da ma ka karɓi rayuwata kamar wani lokacin mitu qabla haza wa kuntu nasayan mansiya Allah na fito daga masallaci na taho bayan gari na kuma a ganin da Allah ni da ma na mutu kan wannan lokacin me zan cewa mutane na da wani baki zan musu magana sai Allah ya ce mata duk wanda ya tare ki ki ce to yau ke kin yi bakan cewa Allah azuma magana zaki inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima yawma insiya yau din nan na yi alkawarin azumin magana ba wanda zai yi wa magana ta je wajensu tana dosarsu ya maryamu da ƙajji ta shi an fadiya ya maryam hakika kin zo da abun kunya ya uku ta harun ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya ya ki yarwar harun babanki ba mutumin banza bane mahaifiyarki ba karuwa bace ta yaya kika samu wannan fa asharat ilayhi hi ta ki magana hi ta nuna annabi Isa alaihi salam tace gashi nan ku dambe shi ta yaya za mu yi magana da wanda yake zanin goyo ta yaya ai wannan rena hankali ne suna wannan surutai sai ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati har zuwa karshe abinda za ku dauka game da wannan qadiya tarbiyya da mutunta kai irin na namari malayar salam ta mutunta kanta a inda ba a santa ba inda ba a ganta ba inda ba kowa sai Allah sai ita har take kai koke zuwa ga Allah Allah da wani baki zan doshi mutane na na je musu da ɗa sun san bani da aure sun san bani da miji amma na je musu da ɗa haihuwa sabon haihuwa ɗanyen goyo ya zance musu sai Allah ya koya mata hikima ya koya mata dibara ga yanda zaki ga yanda zaki haka ake so ki zama duk abin da kika san zai zubar muke zai zubar muke da kima karki aikata shi ki barwa kanki tarihi mai kyau ki barwa ƴaƴanki tarihi mai kyau ki barwa duniyar musulunci tarihi mai kyau ƴa mace idan kun kula zubewar mutuncinta zubewar mutuncin al'umma ne zubewar mutuncin duniyar musulunci ne magaba daya la qaddar Allah ba haka ake fata ba a ce yau ga wata ya mace a garin nan a wata unguwa a wani gida ta yi abin da ba daidai ba ne har ta zo da wani abu na ɗamarar aure ba a same shi ta hanyar aure ba ko a maka ake wannan labarin fa sai an ambaci unguwar da take da garin da take ba kuma ambatan da za a yi ba ambato ba ne mai kyau ai yar jiha kaza ce ai yar gari kaza ce ai yar kaza ce duk wanda ya ji wannan labarin aka ambaci garin da kasar to sai ya ji wani bakin abu ya fara zuwa masa rai ke kadai sai ki jawo wa al'ummar kasar ku gaba ɗaya ɓacin rai da bakin jini akan al'amarin ke kadai kawai saboda ka lalle ilalla in kina so ke zama uwa ɗin ke zama makarantar to dole sai kin bibi irin wannan tarihi yaya mata na kwarai magabata suka zauna ya suka rayu ya suka ɗau duniyar meye yake damun su a rayuwa menene ko bai kai masu ɗaka su kalle shi ba kiwa kanki kima kiwa kanki mutunci wannan shine hanyar da zaki bi ke zamto uwa ta gari har ke zamto makaranta ga bayanki amma idan kun ɗau rayuwar mutum yanzu nan al'amuran da suke bayyanuwa wani abin wani abin ku yi haƙuri rugujewa tarbiyyar wallahi wani lokacin da gudunmawar ku ku iyayen cikin azumin ramadan ɗinin da ya wuce akwai wani bawan Allah ya same ni yake ce ya ga wani abin mamaki da ya faru a gosu wani bawan Allah ne iya da ya budurwa a gidansa iya fita neman abincinsa da tsawai ya dawo watarin ya dawo sai uwar ta ce a wance ga an kama ta irin kayan sallan nan dan tirmin atamfa da takalmi da waye ta ce a waye kama ta sai ta kici ai saurayinta ne sai ke ce ni ba san shi ba kuma ba san shi ba cin da ba a zo an tambaye ni izinin neman ta ba wanda ya tambaye ni ba ta da wani sauri na sani saboda haka ki faɗa mata a mayar mai da kayansa ba na san ganin su ba na so sai uwar ta ce wallahi ba za a mayar ba ya za a yi a mata kyauta kuma ka ce a mayar ya ce ba za a mayar a yi a mayar ba na so in takaice muku labari ta ja ya ja ya ce a mayar ta ce ba za a mayar ba sanadiyar wannan auren uwar ya mutu don Allah yanzu wannan uwar ta jawo ita mutunci ta jawo ita kima wani irin tarihi za ta barwa ita a rayuwa wani irin tarihi za ta barwa ita a yau a yau ba a gobe ba akwai uwar da za ta dinga raɗawa ita cewa idan har an ga wani ɗan ustazu ustazu ya zo neman karki ba shi haɗin kai ba duk da babanki iya so ya baki wala karki yadda ya za a yi masai da akuya ta zo tana cinye mana danga ta manta da abinda manzon Allah ya ce din huwa kulquhu me ya ci ma balantana ya baki albayin sana dubu goma sha biyar ba malamin islamiyya ba da me ya ci kin manta da Allah ne ke arzikin yarzuqu man yasha bi ghairi hisab yau in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli in kun yi auren kuna talakawa mabukata sai Allah muku farala daga muku wadata daga faralarsa nawa aka yi saboda ku gane cewa kar ku dau yayin zamani ne yan duniya ku zama yan duniya kar ku yi wannan a matsayinku ne da wanda kuka yadda za ku yi addinin za ku yi sunnar to wallahi sai kun tsaya kun dage ba abin ba a baki kadai yake ba ba a baki yake ba a fahimta sai kun yi kamar ana yi ita sunnan nan practice ne duk abin da qur'ani yake karanta mana nan da tarihi magabatan nan wallahi sai mun yi aiki da su a rayuwarmu sannan za mu ga daidai za mu ga haske idan kun kula da manyan malaman nan tun da kan irinsu imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal da irinsu abdullahi mubarak da sauransu da sauransu duka har irin nan su irin muhammadu aminu shinkidi duka idan kun bi tarihinsu ɗaya bayan ɗaya ba wanda mahaifiyarsa ba ta ba da gudunma wajen karatunsa ba imamu malik ya ce ya haddace alkur'ani a gaban mahaifiyarsa sai da ya haddace ƙur'ani a gida sannan ya fito neman ilimi waje imamu shafi haka ya faɗa muhammad aminu shinkidi an ce ya yi tara ilimi tun iya ƙarami a gidansu sannan ya fito waje idan uwar ba ta zama malama ba za ta zama makaranta gare shi ba za ta zama ba idan kina so kai tsayan gama ko suru idan kin ɗau dukkan ɗaliban nan da suke yin fice a musabaka ne a ce ya zo na ɗaya shine gwarzon shekara a queens ya zo na ɗaya wane ne wane ne ya zo na ɗaya ai a galabiya da 'ya'yanku suke makarantar ko ko ba haka ba ne akwai fikira da basira da Allah ke bawa an su ɗaliban da Allah ya so ya ba su to amma surrun wallahi bayan sun dawo gida ana musu karatu a gida bayan sun dawo daga makaranta ba haka ake barin su ba da uwa da uban suna kula suna bibiyar su bayan an je makaranta akwai wata makaranta sabo a gida amma ke kin bar ɗanki kawai makaranta ya je dawo shi kenan ba ke damu da me zai ba me zai ba to har abada zai dinga ɗaukan aji ko ba zai dinga fitowa ajin su a san shi ba daga cikin surrun da ba ku gane ba ai wani ai wani ai mai basira ai dan gidan wani ne ai sun sha a ruwa duk ba haka ba ne karatu sai an yi ba ya yan uwa sai an yi hatta manzon Allah sai da yi da kansa ba wai kawai an masa wahayin ya zauna ba ne har Allah yake ce masa daga yau ya rasulullah ka daina yawan maimaita karatu zan ajiye mashi لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ككلا da karatun ‘ya'yanku dukkan matsala idan ta zo gun mai karatu tana da sauƙi amma a ce ga jahilci ga matsala abin zai yawa control ɗin abin zai wahala dukkan matsala a gun mai ilimi wanda ya san yau da gobe iya da ilimi to matsalarsa mai sauƙi ce a duk lokacin da aka ce masa ƙalar lahu ƙalar rasul to zai saƙo tunda ya san allah ya san manzan allah ya san matsayinsu a gunsa na musulmi ta san matsayinsu a gunsa na musulma amma duk inda jahili yake duk inda jahila take wallahi tana da wahalar mu'amala iya da wahalar mu'amala yasa imamu zarnuji yake cewa aljahiluna famatu qabla mautihim wal alimuna fa in matu fa ahya'u su jahilai wanda ba su kula da ilimin addini ba ko da suna raye masu matattu ne famatu qabla mautihim suna da rai suna tafiya a raye a duniyance amma a mace suke ba su da wata kima ba su da wani abu da za su bari a amfana da shi amma malamai ko da sun mutu a rayu suke yanzu ga marigayen malamanmu irin su malam Ja'far Allah ji kansa irin su malam Albani Zaria irin su malam Bakar Muhammadu Gumi irin su malam Ismail Idris sauransu duk da sun mutu amma ba su mutu ba za ku ji karatunsu za a dinga buga rafaran da su rayuwa ta yi albarka to haka ake so ki kasancewa rayuwarki daga cikin irin abubuwan da za su taimake ki ya yar uwa na gana daga mun lokaci ki zama tun uwa ta gari akwai wasu abubuwa akalla guda tara zuwa goma wanda za ki amfani da su a shawarce idan kina so ki zama uwa ta gari ki zama makaranta ga 'ya'yanki ki zama alkhairi ga mijinki ki zama alkhairi ga unguwarku garinku duniyar musulunci ki yi kokarin ki dabbaka waɗannan shawarwari a aikace na farko ita mace ta zamto kullun sabuwa ce fil ga 'ya'yanta idan na ce sabuwa kullun ki dinga zuwa musu da abubuwa na alkhairi sababbi kullun tunaninki nazarinki ki koyar da su abin da ba su sani ba ki ɗora su a layin da da sun jahilci shi ki tabbatar kina sabunta musu rayuwarsu daga wannan matsayi zuwa wannan matsayi daga wannan shekara zuwa wannan shekara abu na biyu ki zama to mace mai haƙuri babban abin da ake so mace ta adanta kanta da shi kuma ta zama alkhairi shine da'a to ita kanta da'ar ba ta yi wa sai da haƙuri a ce ki yi wa mijinki da'a ki bi shi ki kaza ki kaza to ita kanta da'ar ba za ta zama da'a ba sai an yi haƙuri ki zama to sabbura mai yawan haƙuri haƙurin na can ciki karki mu zama mai yawan tsinuwa mai yawan la'anta manzon Allah ya ce wannan abun guda biyu ya sababa kun fi yawa a wuta da ya je Isra'i da Mi'raji ya dawo sai ce ya ga an nuna masa wuta amma mafiya yawan mazauna wuta mata ne wata mata ta tashi hankalinta a tashe ta ce ya rasulullah me ja wannan sai yake li anna kunna tukusirna la'ana wa takafurna al'ashir domin kuna da yawan zagi Allah ya tsini Allah wadai Allah wadai wannan yafi yawa fitowa daga bakunan mata da kuma butulci wa mazaji me ka taba mun in ba ma kaddara ba in ba ma baba ya saba ki ba ni da kai kai mijina ne ko ba fadar wannan in rai baci to wannan iya sabbabawa mata zama a wuta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki zama to mai hakuri mai kame bakinki duk abin da ba alkhairi ba karki furta abu na uku ya zama to mukhlasa me yin abu dan Allah duk abin da zaki kada ki abin kina so ki ga sakamakon sa nan da nan ki dinga yin abin domin ki ajewa kanki sakamako a lahira karki abu dan a ce in ba ke ba me yi ai ƴaƴan wanje sun fita sun fita daban da nawa a karki wannan ki dan Allah dan kuma goben ki da rayuwar ƴaƴanki abu na gaba ki zama to mai amana ‘ya'yanki su gane ke mai amana ce karki dinga rage kudin cefini kina aikata kudin adashi to za ki koya mata wannan ita ma ta yi wa mijinta ko ba ki ce ki yi ba to irin abin da kike za ta koye ki za ta kwaikwaye ki ki zamto mai amana ce ke kina kokarin rukon amanar mai gidanki irki ta gani ko kin koya mata ko baki koya mata ba wannan ɗabi'ar ta ɗauka kuma sai ta aikata shi a gidan mijinta ki zamto mai amana ki zamto mai amana abu na gaba ki zamto sadiqa mai yawan gaskiya duk abin da zaki koya mata gaskiya alaikum bi sidiq fa inna sidqa yahdi ila albir fa inna albirra yahdi ila aljanna duk abin da zai zamto ƙarya ne ki kauda kanki da kansa maganar ki gaskiya aikin ki gaskiya mu'amalar ki da mijinki da makotanki da yayanki duk ya zamto gaskiya ne abu na gaba ki zamto adila mai yawan adalci ko da wani abu ya haɗa ku da 'ya'yanki to ki musu adalci maƙotanki ki musu adalci abokiyar zamanki in ba ke kaɗai ba ce wajen mijinki ya zama kina mata adalci adalci shine tushen zaman lafiya duk inda ba a adalci to ba za a zauna lafiya ba an fahimci wannan in kina so gidanki ki kwantarwa da mai gidanki hankali ko da ba ke kaɗai ba ce a gunshi to ya zama to kina da adalci a tsarinki kar ki zama to azzalima ki zamto mai adalci abu na gaba mutawazina mai kokarin tsari mai kyau duk inda aka ganki an ga mace mai tsari karki zamto tabar gazuzu ba tsari a gida ba tsari a waje a zo gidanki a rena miki a ganki a waje a rena miki wannan ba tsarin mace ta kirki bace ki zamto mai tsari mai kyau kina da principle wanda kike dora rayuwarki akan shi komai naki a tsaftace a tsare to wannan iya karawa mace kima iya ƙara mata zama ta uwa mai tarbiya mai ba da ilimi abu na gaba ke zama ta mujtahida mujtahida dinan wa duniyan ke zama ta mai kokari wajen addini yarki ta gane ke mai addini ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shaida daga fauka sab'a samawatin akan Hafsa binti Umar radiyallahu anha wata rana wani abu ya faru tsakanin Hafsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta koma gida irin fishin nan na mata da ta koma gidansu sai Allah yi wa manzan Allah wahayi cewa ka je ka faɗa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya dawo da Hafsa li'annaha sawwama qawwama domin ita mai yawan azumi ce mai yawan nafilfili ce mai yawan tsayuwar dare ce Allah yake shedar Hafsa binta Umar akan wannan ke ma ke zama to mai addini mai kokarin raya darare mai kokarin azumin nafilfili mai kokarin sadaka abu na gaba ya zamto kina da musakafa ce ke musakafa wanda kin san yau da gobe ba da skin da riɗi ba ce ke duk abin da zamani ya zo da ya zamto kina da ilimi a kan shi duk abin da ya zo ya zamto ke ba babba ke zamto juya bai kika masa ba ya zamto kina da akalla ɗan abin da zaki nusar da 'ya'yanki daga shi ɗan abin da zaki ɗora su aka domin zamto suna da wayewa tau'iya al-ijtima'iyya kenan wayewa ta zamantakewa unguwa ko a society abu na gaba ya zama toke mai san mutane ci ijtima'iyya kina son yan uwan mijinki kada ya zama to yan uwanki kada shi ya so in mijinki yayi bako shikenan masifa ta faru kuma bacin rai damuwa amma ke bako yazo so goma inda yana ki ne to shikenan kina mara balale wannan baki zamto mai adalci ba kuma baki zamto wanda za ku zauna lafiya da mai gidanki ba ki zamto mai san alkhairi har ma kina ingiza mai gidanki na yi wa yan uwansa alkhairi wannan abu ne mai kyau da in kin bi wannan hanyar zaki zamanto mace ta gari abu na gaba ki zamanto a mai himma mutafahima kai mutafahima li mutadalliba aljil aljadid ya zamanto ke kina da fahimta wajen dukkan juyawar zamani dukkan abin da ya zo a zamanance to karki zamanto ba gidaje a kansa ki waye kuma ki wayar da 'ya'yanki akan wani al'amari abu kusan na ƙarshe zaruh muraha latifa ya zamto kina da rai mai tausasawa kar yanzu to kullum maganar ki kaushi ce fada ne Allah iya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau kunta fazzan gharizal qalbi lam fadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawhum fil amr ya zamto lafazun ki masu kyau ne tamliku maharatu idaratul manzil ya zamto kin mallaki jujjuyawar tsare-tsaren gidanki ya zamto ragamar gidan a hannunki take duk abin da za a yi ya zama cikin wuta da mijinki daga cikin irin abin da malamai suke faɗa hatta a yanayin abinci kar kullum wai kin zo kin tambaye miji kiwa me za a girka baki waye ba kenan baki zamto shugaba a wannan bangaren ba kenan da kanki in dai har da kayan abincin ba babu ba to ke kamata ki dinga sarrafa abincin yadda ya kamata miji ki bar shi da nemowa amma wata da safe ta tsaya akan mai gida yau me za a dafa yau me za a yi to wannan ba wayewa bace ya zama to kin waye tsare-tsaren gida kaf a hannunki suke shi da ya kawo shi da ya kawo ya ajiye amma sarrafawa tana hannunki yara wanda ya kamata kai islamiyar kaza a kai shi wanda ya kamata kai shi bokon kaza ga duk zaki ba da wannan shawarar ke ce mai kula da su idarar gidan a hannunki take abu na kusan karshe al-ihtiram ya zama to mai mutunta kanki ke ce kina da mutunta kai duk abin da zai kyara miki da mutunci da kima karki yi shi mijinki ya zamto ke mai tattalin kayansa ce ba almubazara ba ce ya zamto mai yawan da'a ce mai yawan tarbiyya ce akalla waɗannan shawarwari ne akalla zuwa guda goma zuwa sha biyu wanda duk ya mace da ɗauke su sa su a cikin rayuwarta in Allah ya yarda rayuwarta za ta yi kyau kuma za ta zamto makaranta ga na bayanta za ta zamto abin alfahari ga rayuwar 'yan bayanta insha Allah da kusan ƙarshe Allah ta'ala yana cewa dukkan mace idan tana so ta zama mai alkhairi sai ta cimma umarnin wata aya da Allah ta'ala ya sanya doka akan duk ya mace imaninta ba zai cika ba har sai ta cimma sharɗan waccan aya ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minat yubayyi'inaka ala alla yushrikina billahi shay'a na farko duk ya mace sai ta yi alƙawarin ba za ta yi shirka ba ko za a miki kishiya ko kishiyar ki ta haihu ke baki haihu ba ko kin ta neman haihuwa baki samu ba to kar ki hada Allah da wani ki yarda Allah ne mai bayarwa in yaso zai baki ki nema duk ta hanyar da ya dace kar ya zamto kin shirka Allah yu shirkina billahi shay'a wala yasrikina kar ki sata kar ki ɗebi kayan miji bai sani ba wala yazinin kar ki zina ki je ki zub da mutuncin kanki ki cuci ƴaƴan ki cuci mijinki ki cuci musulunci da al'ummar musulunci kar ki wannan wala ya katulna hunna kar ya zama kuna kace ƴaƴanku kisan hankali kisan tarbiyya duk kar ku yi wannan wala ya atina bi buhtanin yabtarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna kar ki zo da kirkiran ƙarya tsakanin hannayenki da kafafuwanki malamai sun ce wannan shine boye idda kar ya zama to an sake ki baki gama idda baki ce kin gama da karamin ciki kice babu komai duk wani iya cin yabtarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya asi na kafi ma'arufin manzan Allah ka faɗa masu kasa saba ma a dukkan ma'aruf manzan Allah ya hana fita ta tabarujinci sai kin yi alƙawari ba za ki sake yi ba ki fita ki bayyana tsiraicinki to kina cikin tsinuwar Allah da mala'iku ko manzan Allah ba zai karɓe ki a baƙuwarsa ba a gobe alƙiyama ba ki ba shi an fahimta manzan Allah ya hana ‘ya'ya mata kukan mutuwa kururuwar ihun mutuwan nan manzan Allah ya hana manzan Allah ya la'anci mai attachment ƙarin gashi manzan Allah ya ce Allah ya tsinewa wanda za ta je a mata wani mark a fiskarta a mata tsagu ko ta canja wani launi na jikinta dukkan manzan Allah ya ce Allah ya tsinewa akan wannan in kuna so ku zama mata na kwarai da za alfahi da ku a duniya da lahira ku kiyaye wannan Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ina ganin sa matsayi anan abinda na faɗa cikin daidai Allah ya haɗa mu aladan kuskure kuma ni ɗalibin ilimi ne almajiri ne ina fata da ni da ku duka Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guji mata wannan makaranta Allah ya mata albarka assasa ta da aka yi da mu aka assasa ta ana aka bude ta ran budewar farko da mu aka bude ta to gasha ta fara amai na alkhairi wannan abun ya faranta mara kwarai da gaske na ji daɗi Allah ya ƙara mana yawancin su a wannan gari su malamai masu ijtihadi akan makaranta dare da rana Allah ya saka masu da alkhairi wanda ya asasa kuma yawa wanda ya asasa kuma Allah ta'ala ya jikan mahaifansa da kakanninsa shi kuma Allah ta'ala ya dora shi akan hanyar daidai Allah ya tarbiyantar da zuriyarsa Allah ya bashi masu gadon alkhairi cikin zuriyarsa da mu da shi duk gaba daya babban jagoranmu malam musa da mai hulala ya kara masa lafiya wannan duka alamun haskensa ne alamun tarbiyyarsa ne allah ta'ala ya kara masa lafiya ya kara masa ijtihadi a wannan al'amari yan uwa abokan aiki ga sunan gefe na hagu da dama muna muna muna yi wa fatan muna yi wa kanmu fatan alkhairi allah ya sa irin wannan aiki namu a mizani tarbiyyar ‘ya'yanmu Allah ta'ala ka taimake mu a kansu Allah ta'ala ka tsare mana mutuncinmu da rayuwarmu da imaninmu da iyalanmu gaba ɗaya da ƙarshe ina yin addu'a gare ku Allah ya mai da ku gidajen ku lafiya dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana kuma dukkan bukatunku na alkhairi Allah ya biya muku duk wanda duk wanda tace ita kadai ce a gun mai gidanta Allah ta'ala ya horewa mai gidan ya ƙara mata aboki ya zama ya ba ku ci amin ba yawa idan ki kadai ce Allah ya hore masa nan da yan wata ɗaya biyu ƙara miki ku zama ku biyu idan ku biyu ne Allah ya sa ku zama uku idan ku uku ne Allah ya bashi ikon a rufe kofa duk wanda bata ce amin ba Allah ya sa a fara akanta wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh